إنهم أن يظهروا عليكم يرزقوكم أو يعيدكم في ملتهم نعم ولن تفلحوا إذا أبدا ice wato innahu haƙiƙa su waɗannan bayan Allah da aka dace ku fita wala da ta haɗa wala shoran na bi kuma hada su tafi a ɓoye kada su bari wani ya gane su shi ne yake cewa musu to amma fa in kuka bari suka fahimce ku suka gane ku ku ne mutanen nan da kuka bar gida to haƙiƙa in suka gane ku za su jajjefe ku za su jajjefe ku su karkashe ku au idu ko kuma su mai da ku fi millati him cikin wato addininsu na bautar gumaka ba za su kyale ku ba sai sun mai da ku kafirai sannan za su bar ku amma in kun ki koma kun zama kafirai kuma kashe ku za su yi idan ku kuka yarda kuka koma addinin bautar gumaka addinin da kayanunsu to walan tuflihu izan ba za ku taɓa samun rabauta ba abadan har abada in kuka koma bautar gumaka
وكذلك أعصرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa kazalika haka lamarin yake muka afarna alaihim muka tsinkayar a kansu mutane muminai muka tsinkayar da su akan waɗannan muka tsinkayar da su suka tashi suka shiga garin sai kuma muka tsinkayar da mutane kan waɗannan mutanen masu imanin nan liya'alamu domin su sani annawa su mutanen garin don su sani annawa adallahi cewa alkawarin allah wato haƙo gaskiya ne da tashi da za a tashi kowa in ya mutu alƙiyama to mun tashi waɗannan mutanen an aiko wani cikinsu ya shigo gari ya nemo abin da za a ci amma su ɓuya kar a gane su suka zai zo a ɓoyen kuma amma a ɓoyen Allah ce sai muka ganar da mutanen garin ga mutanen ga wannan ga wani mutum ba irin ku ba mutanen da suka suka gudu ɗin nan ne Allah ya yi haka ne domin ya tabbatar da mutane su san cewa tashin alkiyama da za a yi gaskiya ne tun daga wasu sun shekara ɗari uku da tara a kwance suna bacci kuma ya tashe su lafiya laugarau sun ci gaba da mu'amalar rayuwa to wanda yi haka ai yana da damar an kwanta a kabari kuma ya tashe su kuma a tashi don a san wannan cewa tashi gaskiya ne wa'annan sa'ata hakika kuma a yi sani da cewa alkiyama larai ba fiha babu kokonto cikinta za ta zo iz ya tanaza'una yayin nan kuma ambaci gare su yayin da suke da suka gansu suka gane sai suka dinga yin wato jayayya su muminai da kuma wato waɗanda suke ba muminai ba na garin bainahum amrahum a cikin lamarin waɗannan samari suka ce wannan mutanen nan ne wani su ce a'a muminai su ce waɗannan su ne waɗansu kuma daga cikin masu wato gumaka na da su ce a'a faƙalu sai kuwa su waɗanda suke jayayya su ne masu shirka suka ce abunu alaihim buniyana wato ku gina ainihin wato gini a gare su da zai suturce su tun da dai an gano wanda suke aje a gine wajen a gine su wanda za su zama sun gino kai rabbuhum Allah ya ce ubangijinsu Allah a alamu biyan shine mafi sani da su masu musu akan wannan su ma bari ƙalar lazina walabala amrihim sai wannan da yarjayu wato magana ganewa a bisa lamarinsu wani daga cikin mutane wanda ya rinjaya a cewa lalle waɗannan mutanen su ne sai ya faɗa ya ce lanatta izanna alaihim masjida za mu riƙi kawai masallaci a gurin kawai kar mu gine su mu hana su fita ko mai wani abu a'a sai a je bakin kogon a gini shine sai musulmi muminai su dinga sallah a gurin tun da su ba su san kowane addini ba sai kaɗai ta Allah to sai suka samu aka je kofar bakin wato ainihin kogon sai aka gina masallaci ake ibada a ciki wani ƙaunin an ce tun suna cikin gurin aka je mutanen gari suka je masu imani suna neman albarka waɗannan mutanen da suke jin labarinsu ashe suna nan to sai a je a gina masallaci a dinga ibada a gurin wani ƙaunin kuma aka ce a bayan an gama duk wani da za a yi nasu da su an kammala komai sun fita daga kogon shine daga bayan mutane muminai sai suka ɗauki ƙofar kogon aka yi babban masallaci a gurin ake ibada domin girmamawa gare su سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل Allah tabaraka wa ta'ala sai ya faɗa yana magana akan masu jayayya akan adadinsu su nawa ne Eh, mutanen da suke jayayya mutanen da wato a zamanin manzon Allah suka dinga jayayya a cikinsu sai ya ƙuluna za ka ji suna faɗa masu jayayya a cikin adadin mutanen ashabul kafi a zamanin manzon Allah suna cewa wato ba'arinsu suna cewa salasatun mutum uku ne fa suka fita rabi'uhum kalbuhum amma na hudunsu shine karansu haka wasu suka ce almuminai waya kuluna ba'arinsu kuma suna cewa hamsatun su biyar ne suka fita sadisuhum na shidan su kalbuhum wato ainihin karansu wannan zantuttuka guda biyu duk a cikin yahudawa da suka yi imani na nasara na najara na su ne suka fitar da wannan sun yi imani amma duk wannan abin rajaman bil gaibi zato ne kawai suke yi a gaibi ba san hakikanin adadinsu ba kowa zaton sai yake faɗa wai ƙuluna ba'arin mumine kuma suna faɗa su ne wanda suke janibin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suka ce saba'atun su bakwai ne wasa minuhum na takwas ɗinsu kalbuhum shine karansu wato an haɗa su haka dai sun zama wato ainihin su su takwas kenan قل يا موسى يا رسول الله إن جعل صلى الله عليه وسلم ربي أعلم بعدتهم Ubangijina Allah shi ne mafi sani ga adadin mutanen wato kogo a sabul kafi, ma ya alamuhum illa qalil babu wanda suke sanin su cikin bayi face sai kaɗan daga cikin mutane shi ne aka ce Abdullahi dan Abba zai ce wa ana minal qalili ni na daga cikin kaɗan ɗan. to shi sa aka fi tafiya da cewa wato ainihin su bakwai ne kuma su bakwai na takwas ɗin su karensu wannan shi ne tun da ga ɗan abbas a cikin kaɗan ɗan allah tabaraka ta'ala ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma a bakwai ɗin da aka ce karensu to an samu sunayen nasu a cikin su su bakwai nan da aka ambaci sunan bakon na jiya mun faɗe shi babban nasu ko makalisina sannan akwai kuma tamliha sunan na biyun kenan akwai kuma mardonus da kuma nainusu da kuma sariyunus sai kuma zunuwanis sai falininsu shi ne mai kula ma da ainihin karan waɗannan su ne su su bakwai don daga ciki shi ne wanda yake kwanci kusa da kara shi wannan na ƙarshen nan to su ne suka haɗu shi kuma karan an yi maganganu a cikin sunansa shi dai kare sunansa kare amma sunan karan an ce sunansa wato ƙyaɗimiru wasu kuma sun ce sunansa rayyanu wasu ma sun ce sunansa hamrana sunan kara to waɗannan da suka faɗa adadin har aka samu sunayensu ɗinnan to shine zance mu'tamadi shine mafi ainihin wato ainihin dogaro a kai domin shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم ولا تستفت فيهم منهم أحدا Allah ya ce ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fala tumaru fihim kada kai jayayya cikin maganar ashabul kafi mutanen nan kada kai jayayya a kansu illa mira'an zahiran sai jayayya da magana bayyananniya abinda abinda muka saukan maka da shi na daga wahayinmu to shine za ka yi magana a kansa amma wata jayayya da wani ya zo ya ce ma kaza wannan su zo su ce kaza irin yadda muka ji jayayyar da suka yi ta yi yanzu to kakka shiga ciki ya rasulallah sai kuma wala tafs- wala tastafti fihim minhum ahadan kada ka ba ɗaya amsa in ya in sun maka fatawa daga ahalar kitabi yahudu ko nasara duk wanda suka yi maka tambaya akan lamarin samarin kogo kada ka ba kowa daga cikinsu amsa kawai ka bar maganar ta Allah eh mutanen maka sun tambaye shi a bisa labarin wato ashabul kafi sun aiko sun aiko sun aiko sun hada baki to ma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce karka ba karka ce musu komai karka ba su fatawa sai abin da muka gaya maka mana ko sun zo karka ce komai ka ce za ka faɗa kai kuma ka saurare mu za mu gaya maka to a cikin nan akwai hikima ilahiya Allah yana gwada wani abu zai faru abin ko da ya faru shine ya inganta annaba alaihi salatu wassalam sai su zo su tambaye shi akan labarin an mutan maka sun haɗa kai da wato nasara banu nadir su zo su tambayi manzon Allah ya ba su labari a bisa labarin samarin kogo ashabul kafi ya suke sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku je gobe zan ba ku labari ai mun faɗa ko sai su kuma dawowa ku je gobe za mu ba ku labari su kuma nan sun ƙulla in dai bai ba da labarin ba to ba za su yarda ba shi ba annabi ba ne shi kuma annaba alaihi salatu wassalam lissan aka zo aka ce ba da labari sai ya ce zai bayar gobe kuma ya inganta wata ruwayar yana haɗawa da rantsuwa cewa ku je wallahi gobe zan ba ku labari amma annabi bai ce insha Allahu ba to shine dalilin saukar wannan aya wato ta gabanmu da ainihin za ta zo manzala sallallahu alaihi wasallama yana yin haka sai da aka kwana goma sha hudu babu labari allah bai turo jibrilu ba babu sako kuma allah ya ce kare ce komai sai abin da aka gaya masa ku je zan ba ku labari wallahi gobe ku je zan ba ku labari kuma yana sauraron allah amma bai ce insha allah ba wani kudura ce ta allah domin haka allah ya ce karkace musu komai sai abin da muka ce maka to allah ya san hakan za a yi sai da aka kwana goma sha hudu a ran na sha biyar ne shi ne allah tabaraka ta'ala turo jibrilu ya ce da manzala waskun rabbaka ya za nasita mana waskun rabbaka nasita nan ba na mantuwa ba ne za mu zo wajen fassarata to waskun rabbaka ya za nasita nan da aka ce manzala to shi ne da suka dawo daren sha hudu sai ya ce gobe sha biyar sai ya ce musu to ku je wallahi insha Allahu gobe zan ba ku labari to shine a wannan dare Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya aiko Jibrilu da suratul kafi aka yi komai aka yi bayani to shine Allah yake bada wannan shine dalilin saukar wannan ayar da zamu karanta ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wato da manzo Allah wala taqulanna li shay'in kada ka faɗa ga wani abu inni fa'ilun zalika gadan ni zan aikata abu gobe kar ka faɗa haka illa an yasha Allah sai ka ɗaure abin maganaka da kuma abin da za ka aikata da mashi'a ta Allah ko da za ka yi rantsuwa a ciki ka ƙulla ta da mashi'a Allah zan yi gobe wallahi insha Allah to wannan shi ne tun daftarwar Allah ga manzon Allah kenan Allah ya ce ya rasulullahi wazkur rabbaka ambaci ubangijinka ka ƙulle maganarka wato ainihin da mashi'a ta Allah iza nasita wato idan ka bari annabi baya mantuwa in ka bar faɗin insha Allah nan to faɗata waskun rabbaka ambaci ubangijinka ba tunawa ba ne nan ambaci ubangijinka da ƙulla mashi'a da sunansa in ka bari ba ka yi ba wa ƙul ka faɗa ka ce a sa an yi hadiya ni rabbi ya kusanta ubangijina ya shiryatar da ni li aqraba min hada da mafi kusanci daga wannan labaran da kuke yi da kuma ainihin yadda ake ta kai kawo akan wannan magana to ubangiji ya kusanta ya kusantar da ni hakikanin labari sama da wannan naku domin nina wa labarin in ya bayyana ya fito zai zama mai shiryatarwa ne a bisa dalilin annabtata da manzanci na don ni allah zai gaya min ne da wahayi shine zai kusantar da ni zuwa zai sanar da ni ubangiji na ya shiryatar da ni zuwa mafi kusanci na daidai daga wannan labari rashadan shari'a wanda yake zai zama mafi daidai aka kuma Allah ya aikata masa sai Allah ya gaya wa annabi gundarin hakikan lamarin ashabul kafin sai da nasa ya fito sannan Allah ya tabbatar da wannan
ولبسوا في كافهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا sai Allah ya ba shi labari fara gaya musu su waɗannan samari sun zauna ne a cikin kogonsu shekara ɗari uku kuma suka ƙara shekara tara a kai قل الله أعلم بما لبسوا له غيب السماوات والأرض وأبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا
ce gaya musu ya rasulallahi sallahu alaihi wasallama allahu ubangiji allah a alamu shine mafi sani bi ma labisu da abin da suka zauna a ciki na adadin wato zaman ciki allah shi ya sani shi kuma ya tabbatar min da cewa 309 ne lahu gaibu samawati wal ardi sanin abin da ya fuku na samai da ƙasai duk ya tabbata daga Allah daga ilimin sa ne duk na sani abu sarbi al'ajabin mafi gani irin na Allah wa asna mafi kuma al'ajabin ji daga Allah ma lahum min dunil min dunihi min wali babu gare su shi su bayin Allah da halittu ba su da wani majibanci mai taimako gare su ba Allah ba wala yi shirka babu kuma ana yin shirka da ɗaya fi hukumi cikin hukuncin Allah shi mawadaci ne daga barin duk wani abokin tarayya
واتل ما أوهي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا Allah ce karanta ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma uhiya ilaika abinda aka yi wahayi zuwa gare ka min kitabillahi min kitabi rabbika na daga littafin ubangijinka shine alqur'ani la mubaddila li kalimatihi babu canji da macanja ga kalmomin alqur'ani alqur'ani yadda Allah ya saukar da shi ba canjawa babu wani abu wato Allah ya saukar da shi ne abin kiyayewa abin karewa inna na hannu na zikira wa inna lahu lahafizu sannan Allah tabaraka ta lashe walan tajida ba za ka samu multahadan mabauda ba min dunihi koma bayansa واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا Allah ce ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama asbir nafsaka ka haƙurƙurtar da ranka mana ka ɗaure ranka ka tsaye da ita da zama ma'allazina ya da'una rabahun tare da waɗannan bayi almajiranka da suke ambaton ubangiji allah mana suke bauta masa shi kadai suna nan zaune a ahalus sufati kenan a madina wanda suke zaune a wato bayan masallaci cikin masallacin annabi suna nan sufaye ba ruwansu da komai sai Allah sai manzon Allah daga cikinsu akwai sayidina wato abu zarar gifari da sayidina mikidadu da sayidina dalhatu a ƙarshe kuma da kuma akwai sayidina abu abu huraira duk su ne ire-irensu suna nan a zaune tunjim a bayan manzon Allah su kullum zikirin Allah suke kuma su ga sunan talakawa ne za ka gan su ba su da komai rigar su ya da ti su daɗe da riga guda ɗaya a cikinsu sai zikirin Allah kawai sai duba sai jin mai manzon Allah yake da kiyaye su shi ne Allah ce to ka yi haƙuri ka zauna tare da su su ne abokan zama su kuma aikin su suna kiran Allah wato da safe da yammaci kullum cikin ibadar Allah suke duk kullum da safe sai sun yi zikiri kullum da yamma sai sun yi zikiri to wannan magana idan mutum ya nutsu a suratul kafi ai magana ta fito akan yan wazifa ko wannan wazifa ce yan uwa san muna nan da mu tuntuni an daɗe ana tare saboda haka Allah ya ce da manzo Allah ya haƙurƙurtar da kansa ya zauna tare da su saboda darajarsu da isassu to anan anan a gundarin magana idan mutum zai adalci kan ma mutum ya yi adalcin ai lazimi ya fito safe da yamma ko ya da'una rabbahum bil gadati wal ashi kuma yuriduna wajahu suna masu nufin wato zatin Allah da wannan zikirin da suke da ambaton Allah ba komai ba kawai Allah suke nufi sannan Allah ya ce wala ta'adu ainaka anhum kada idaniyarka ta ƙetare daga barinsu su kar ka rabu da su kar hankalinka ya wani waje idan ka yayi gaba a'a kar idaniyarka ta ta kauce turidu zinatul hayatid dunya ta zama tana neman wato kallon kawalceceniya na duniya ka tsaya kawai tare da su bayan Allah wala ta dai sannan kada ka bi don ka san da yawa wasu to wannan magana daga farkon wannan magana da Allah tabaraka wa ta'ala ce da una rabbahum bil gadati wal ashi yuriduna wajha ko ice kuma wala ta'adu ainaka anhum turidu zinatul hayatid dunya ka tsaya anan in ka karɓi ɗari ka karka bari ba barin zikirin juma'a cikin jama'a ba barin lazimi ba barin na safe da na yamma ka riƙe kar wani duniyanci ya kwashe ka inda duk za ka tafi ka bar zikirin allah ba za ka yi nasara ba kuma nasarar da samun abin neman ko na duniyan ne yana cikin ambaton Allah inda duk za ka je ciwa-ciwa ka tafi ka je a banza kake ka tsaya ka zauna ka yi zikiri a yi wazifa da lazimi da kai kar ka bari ba abin da yake ciki sai Allah sannan Allah ya kuma cewa da manzon Allah kaga wannan duk abin nan shi sa kullum ya kamata a dinga gane laduban habara Allah yana magana da mu ne amma don muhimmatar da ita sai ta fuskantar manzon Allah yanzu da Allah zai ce annabi ya haƙurƙurtar da kansa ya zauna cikin waɗannan talakawan da suke ambatan Allah ka daure kakka tafi ko'ina zauna cikin su ka san ba da annabi ake ba waye koya musu ba annabin ba magana Allah yake da mu amma don mu ɗau abin da muhimmanci mu kiyaye sai ya yi magana da oganmu sai a nuna da shi ake amma da mu ake Allah ba zai ce wa maza Allah ya zauna wajen wasu don ya koyi ko ya zauna ya haƙura ba ka san wannan magana ta mu ce duk wani shashanci da wani kai kawo mu haƙura mu zauna cikin bayan Allah mu yi wazifa mu zikirin juma'a mu yi lazimi in wani ma ya ce babu kyau to ya je mu da kyau kawai wannan shi sana Allah kuma cewa wala ta da man aghfalna qalbahu an zikirina kar ka sake ka bi wanda Musa Allah muka gafalar da zuciyarsa daga barin ambatanmu baya duba Qur'ani san ba ruwansa da Qur'ani wani wawa ne to mu ma ba muna da su ba kana nan kana zaune in ka dakata 'yan duniya da 'yan neman ya za a yi 'yan ƙarya sai ka bar wazifa wani ya zo ya ja ka ka tafi ko wani ne maka waya ka fita ka tafi me za ka je ka yi kowane ne wannan da lokacin wazifa lokacin sallah bai san da wannan ba zai zo ya ce ku zo ku tafi wata ciwa-ciwa to mana gafalna kalbaho ne kai kai ka bi shi annabuwa zai bi da mu ake kada ka bi wannan muka gafalantar da zuciyarsa daga barin alkur'ani to akwai wani mutum ne da yake yawan zuwa wajen manzon Allah yana yawan zuwa ganawa da annabi amma kuma bai musulunta ba sai zo ya magana da annabi har ma ya zo wata rana yake cewa da manzon Allah yana magana da shi cewa kai an ce kai ma'asumi ne baka sabo to waɗannan talakawan masu tsimma na gefen wajen zaman kasu ma haka suke haka yake ta zuwa yana gwada isa an jima ya yi zancen kuɗi ya yi zancen harkoki ina ruwan annabu da wannan yanzu ba da harkokin ake jan mutum ba wani wawa ya zo ya same ka ya ce za ku je ku yi wata harka za ku samu kuɗi to har kun samu bar wazifar tafi abin da yake cutar da yara kenan ina ce yaro fa ba ina nufin wani mai shekara kankani ba a'a wanda duk bai sa ido ya kula da ya manya suka yi bayan Allah ba ko bai zauna da su ba ko bai tsaya ya saurari labaransu ba to yaro ne duk tsufansa duk gemansa yanzu yanzu sai wani ya gigitar da hankalinka ya ce zo mu je yau akwai wasu harkoki ka same ni waje kaza zancen wazifa ko sallah ba a yi to da Allah ya sa mutum ya zauna ko da a unguwarsa ko wani bawan Allah malami ya dinga ya samu labari ya yake rayuwa in ya ji wannan wani ya zo ya jaka ka tafi wata hanya ba ta zikiri ba kai ba za ka je ba to shi wannan mutumin wanda yake zuwa ya ce wa manzo Allah zan tattakan duniya shi da kungiya ne da shi saboda kasuwanci da harkoki waye na tobe na kusa ne ko shi da sahabbansa su suke zuwa to Allah ce karka sake ka bi shi wata ba a hawahu shi ya musan zuciyarsa ne cikin yin shirka da yake yi wa kana amruhu furuɗa hakika lamarin wato uyenata ya kasance shishigi ne da zarce iyaka wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur إنا أعتدنا للظالمين نارا حاق بهم صرادفها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب بئس الشراب وساءت مرتفقا Allah ya ce gaya masa ya Rasulallah shi wannan ɓoye na da yake zuwa wajen kaɗin nan ya ce maka surutu ya ta ganin zai dabara ya zai ja ka ya janye ka daga himma daga ambaton Allah ka gaya masa da shi da abokan nasa da suka kafircewa Allah da ƙur'ani ka ce alhaƙu min rabbikum gaskiya ta bayyana daga ubangijinku kawai ba wani surutu ba wani ɓoye-ɓoye in za ku bi Allah ku bi ku kaɗaita shi faman sha'a falyomin wannan duk ya so ya yi imani wa man sha'a wanda kuma ya so falyakfur ya kafirce wannan tsoratarwa da tahdidi ne na Allah wanda duk ya so ya yi imani ya zo mu tafi wanda duk ya so ya kafirce ya kafirce ya je namu ya namu ku zo mu je nasu ya nasu su taiwaje ba komai ba abin da imanin wani zai wa Allah kafircewa wani ko ba abin da zai wa Allah amma dai ku kwana da sani ku da kuka imanin da ku da kuka kafirce inna a talana lizzalimi na naran hakika musu allah mun taltali wuta ga azzalimai su ne kafirai masu shirka a haɗa bihin suradikuwa ƙwamso da wuta ya kewaye da su don karka zace ana cewa wuta ka zace wata wuta ce a zube haka za a sa mutum a ita jujjuya shi kamar wutar suya wuta kowace wuta tana da kwamso haka wutar take ta Allah to abin da yake gewaye da wutar shi ma wuta ne bala'i ne sannan wutar da take konawar take aiki ita kuma ita ce a ciki to to duk wanne ya zalunci ya kafirci za mu sa shi cikin wannan wutar da wannan ƙwamsura duk ha ƙwamsanta ya kewaye wato da wutar haka za a jefa su ciki su ta ƙoruwa su ta buƙatar taimako Allah ce wani ya staubai su in suka nemi taimako wato a ba su ɗan wani abu su sha ko ruwa yawa su sai a taimaka musu bima'in da ruwa wanda yake kalmuhul kamar wato ainihin tafasasshen mai irin tafasasshen zaitun mai tafarfasa wanda ya kai matuƙa cikin tafarfasa aka zuba shi kan wani abu ma sai ya ƙona abun za a ba su wannan su sha yashwal wujuh yana so ya fuska da an doso da ruwan kafin ma ya zo fuska a fara ɗora a baki a sha fuska za ta kwaye gaba ɗaya ta fada ciki fuska ta soye fuska ta zama kashi ta kona kashin ma kuma da rai kuma sai an sha kuma aka sha abinda ta yi wa fuska wanda za ta yi wa ciki kuma ya fi haka wannan abin sha shi ne allah da kansa ya ce bi isa sharabu tur da abin sha wannan ruwan sannan wasa admurtafakan mahaɗa makishin gida tasu da ta zamanto a wuta ne abin yayi muni mahaɗa da za a haɗa a sasa a cikin wuta su yi muwafaƙan muƙabalantar juna kamar yadda 'yan aljanna suke yi a Allah ya gaya mana a cikin 'yan aljanna su wa hasunan murtafaƙan ne mahaɗarsu mun kishin gida da suke kishin gida suna kallon fuskokin juna suna hira suna tattaunawa wannan nasu da ni'imar da daɗin hasunat abin ya yi kyau amma su ko nasu makishin gidantar cikin wuta da ƙonewa Allah ya ce sa'at ta munana innal ladina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u inna la nudhi'u ajra man ahsana amala wannan da suka imani da Allah suka kuma yi aiki na ƙwarai Allah ka samu ne Allah ya ce ina hakika musu Allah la nuriyu ajara man ahsana amalan ba ma tozartar da ta tabar da ladan wannan kyautata aiki da abin da suka yi na alkhairi muna ba su muna saka musu da shi
أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من صاور من زحب ويلبسون ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا Allah dama a bisa sunnarsa idan aka zo da bayanai da ayoyi na azaba to sai kuma a shimfiɗo da na ni'ima domin muminai su zama cikin raja'i don ana son bawa ya zama bainal haufi war raja'i wancan da muka ji muna tsoro Allah kan mu Allah ka kare mu da sa'an murtafaka yanzu kuma idan muka shigo aka shi fara zancen aljanna dinnan na allazina amanu innal ladzina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amalan ulaika lahum jannatu adnin sai kuma mu fara Allah ka samu ne Allah ka dai sani mun imani ba ma shirka Allah ka sani muna tare da annabinka Muhammad da sai ka ga sanyi ya same mu ko muna sa rai wannan jin daɗin da Allah ya tanada muna sa rai Allah zai sa da mu saboda albarkacin annabi Muhammad to waɗannan da suka imani dinnan su ne daga cikin Allah da ya ce baya tozartar da ladan wanda ya aikata kyakkyawa shine daga ciki abin da yake sakamako gare su ya ce ulayika waɗancanan ka masu imanin nan lahum jannatu adanin aljanna ta zama ta zaman dindindin ta tabbata gare su tajari min tatihim lanharu ƙoramai suna kwarara ta ƙarƙashinsu na duk abin sha da za a sha ba sai ka tashi ba ba sai ka matso ba mazaunan nasu inda duk suke a zaune kawai gashi nan kuma kakkazace an ce ruwa na gudana ta nan za ka jike madara nan tana gudana yogurt minerals kyauta daga Allah kuma ba wata kankazaci wajen zai cabe ko zai kawai kudura ce ta Allah idan kana so ka yi aiki ka ɗan yi wani abu ka motsa sai ka daga kofuna nan na alfarma sai ka kamfata ka sha idan kuma kawai ba ma ka son ka yi haka kawai sai ka raya sai abin ya shigo maka kawai shine tajrimin cacalan haro ruwa nono madara zuma lemo duk wani abin sha Allah ya tanada inda duka zauna yanzu misali Allah ya ba mu madara da nonon sha misali idan na nan yanzu zan sha madara sai a je ciki sai an tafi an kawo ko to aljanna ba haka ba ne a nan ma kawai tana nan in kuma na tashi na tafi can wani can iska gidan mangwaro a can ma sai dai kam amma a taya za ka sha ai kokari a ba Allah sai da annabi Muhammadu ana liƙe masa an samu kawai kwana lafiya kawai abin da ya rage kawai tafiya in kuma ya so ma kafin ka tafi ma ya ta baka jannatin ta jarimin ɗin a duniya ma ba ga mu ciki ba in ta ce halar naru ka buɗe firij ka ci ka sha duk wannan ita ce sannan Allah ya ce yi launa fiya mina sawura wayannan bayan Allah an yi musu ado wato a cikin aljanna da mundoyi na gwalagwalai yawwa ana sa min zahabin na daga gwal wa yalbasu na thiyaban hudaran suna ɗaura tufafi kuma kwarra min sundusin na daga wato ainihin dibaji na gwal ɗin dibaji rigar da za su sa da kayan da suke sawa suna sa su ne na dibaje ne gwal ne siriri mai falai-falai ba jin gumi kawai yana ana sa shi a jiki ne don tsananin tsabar isa silinsan aka zaro aka ce gashi a ko a duniya ba ka iya sai to na usulin shi ne za su sa sun dusu siriri mara kauri shi ne wanda za su sa wastabar kuma da kuma mai kauri wanda ya zama mai kauri kuma duka ana iya ba su su sa siriri haka kamar yadda za ka sa riga ta rana mai nauyi wata rana shafal-shafal don sun tashi sa shafal-shafal shine sun dusu dibaje mara kauri in sun tashi sa masu kauri kuma masu nauyi su ne istabaraku allah ma tabaraka ta'ala ai ya faɗa cewa baɗa inuwa min istabaraka ko a suratul rahmani to wannan shine Allah tabaraka wa ta'ala ce muttaki'ina halin kasancewar su yan gidan aljanna zaka gansu suna masu kishin gida ne fiha cikin aljanna alal ra'iki a bisa wato ainihin gadaje na mulki na isa masu alfarma gadaja eh akan su suke kishin gida ko yanzu kana miƙewa misali kana tafiya can gefen kafin ka je sai Allah ya kai wani gadon sai ka je can ka hauka kuma kowane ɗaki gado dubu saba'in ne a ciki an ce talakan talakan talakan aljanna talakan da babu irinsa talaka za a iya cewa kamar ɗan mola shi ne yake da kamar gidansa ya kai girman faɗin duniya sau dubu ɗari shi ne talaka magani to ka dubi gidan haya ana ka dubi kana jira ta fito wani ya shiga ban daki to duk wannan an fice shi aljanna kenan saboda haka yan uwa duka wannan abubuwa tsayawa za mu yi mu tsaya sosai abinda Allah ya ɗora mana mu yi sannan kuma mu liƙe wa manzon Allah wallahi duk wanda kuka ga yana sakaci da haƙƙin annabi baya girmama annabi yana wasa bai san ƙadarin sunnonin ma'aiki ba wallahi wannan labarin sai dai ya ji shi ƙwalelansa sinadarin arzikin da sinadarin ni'imar shine soyayya da annabi muhammadu ba mai jin daɗi a duniya ba mai jin daɗi a lahira duk sai da manzon Allah wannan shine wato ainihin zama Allah tabaraka ta'ala da kansa ya ce ni'imar sawabu ma hadalla da ladan nan sakamako da muka ba waɗannan masu imani ita ce aljanna wa hasunat murtafaqan makishin gida da kuma huta a aljanna kai ta yi kyau madalla da ita
واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا
Mm, ya ce wannan ta sauka ne akan wato wasu mutane guda biyu yan uwan bi- yan uwa biyu da su su ne da Ab- Ab- abu salamata shi eh, wannan babban muminin wanda ya shahada a uhudu ko sannan da dan uwansa shi kuma wato shi kuma shi wannan shi ne mumini sai dan uwansa kuma al-aswad bin al-aswad shi ko kafiri ne to akan irin abin da ya faru da su dogon zance ne to kan wannan ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa darab lahum buga ga kafirai ya rasulullahi tare da kuma jama'ar ka mu'mine buga sanya musu masalan misali sai badali ishe rajulai ne mutum guda biyu ne ɗaya mumini ɗaya kafiri ja'alna kowanne kuma yana da gona ja'alna li ahlihima jannatayn muka sanya ko muka sanya kowane ɗaya yana da gonakai guda biyu ga kafirin akwai gonaki guda biyu min anabin daga inubai a cikin wannan gona wa fafna huma bi naqlin sannan muka lullube muka kewaye wannan gonakin guda biyu da dabinai kuma waja'alna bainahuma zar'an muka sanya kuma shuka da abubuwa na ci haka na ban sha'awa a gefen su da gefen gona da tsakanin wato inaban da tsakanin wato dabinan kirtal jannatai ne كلتا الجنتين آتت لها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا
ice wato waɗannan gonakan guda biyu na wannan kafirin da suka samu wannan ni'ima Allah tabaraka wa ta'ala ce "Ah, tatkulaha wato lokacin wato cin ta ma'ana ɗan itacen ta yayi walam tazlim minhu shay'an ba a- bai zalunci komai ba a cikin wannan gonar komai yayi daidai komai bai tawaya ba nan na tawayar abin dabinai ko ina bai ba wanda ya tawaya wafajjarna khilalahuma naharan sannan muka keto da korama ta tsakiyar wannan gonakin ruwa yana ta zuba yana ta fita abubuwan ciki suna da ɗan ni'ima suna da da kyau wannan shine abin da yake ga wayannan gonakai guda biyu na waɗannan na wannan kafiri wa kana lahu samarun akwai kuma 'yan itace a gare shi a cikin wannan gonan faƙala li sahibi sai ya faɗa ga abokinsa ɗaya ɗan uwan nasa muminin kenan wanda shi ba ruwansa mai bin Allah wa huwa yuhawiruhu yana mai magana da hira da shi yana yin alfaharceceniya na fika ni da nake da gona mai kyau ni da nake da dabilai da inabai a gona ta kai ko ba ka da shi sai ya ce da shi ana aksaru min kamalan ni na fi ka yawan dukiya wa azu da faran kuma na fi ka girman da dangi da jama'a saboda ina da kuɗi ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا sai shiga gonarsa shi wannan kafirin bayan ya gama maganganu ga muminin gonarka baka da gona mai kyau baka da kuɗi baka da jama'a to shi ko yana da gona da inibi da dabinai manya ana ta zuwa ana ta kwasa ana saya shi ya zama babba sai ya ce tsirannan sai ya shiga gonar yana gewaye gonar yana ganin ɗan itace yana ta ganin kala-kalan abubuwa yana jin daɗi yana jin isuwa da kansa shi ba dama ne amma Allah ya ce wa huwa zalimun li nafsi amma mai zalunta kansa dai da yin shirka kala sai ya faɗa ma a zannu babu ina zaton an tabi da hazihi abada ba na zaton wannan gonar za ta ƙare ko za ta kauce har abada wannan ni'imar gonar nan ta bayyana ba za ta kauce ba har abada sannan cewa ma a kaji wauta ta farko kenan wauta ta biyu babbar sai faɗa aƙidarsa da abin da yake a kai sai cewa ma a zunnu sa'ata ƙa'ima ba kuma na zaton alƙiyama za ta tashi za ta zo duk wannan rayawa ne ba za ta zo ba wala iruditu ila rabbi idan kuma har gaske ne alkiyama ta zo a bisa riya wannan da ainihin muhammadu da jama'arsa suke yi to in har alkiyama ta zo aka mai da ni zuwa ubangiji na yi ce la'ajidan na khairan min hamun kalaban zan samu tabbas hakika zan samu abu mafificin wannan gonakin nawa wato in samu kuma mafifitar majuya da mazauna inda zan je kuma in kuma jin daɗi قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلق من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا sai ya faɗa shi kuma ɗayan muminin sai mayar masa da amsa shi ba sai ya magana da shi ƙala lahu sahibuhu wa huwa yukhawiruhu shine shi muminin Abu Salama ta bin Abdullah bawan Allah sai sai ke mayar da amsa ga wannan shi wannan wato al-Aswad din nan bin al-Aswad sai yake faɗa masa yace aka farta billazi halaqaka min turabin yanzu maganganun nan da kake yi ka zama ka kafirce da wannan da ya halarce ka da turbaya shine Allah sun mamin na rufatin sannan kuma ya yi ka da gudan maniyi sun masawa ka rajulan sannan ya daidaita ka ya mai da kai mutum ga kana kana ta harkokinka ga kana ka daidaitu lakin na ishe kai mu dai hakika lamarin haka yake huwallahu shine ubangiji Allah rabbi shine ubangiji na wala ushriku bi rabbi ahada bazan kuma wato hada shirka da ubangiji na da daya ba
ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا yace wato ainihin me ya hana walaula izda alta jannataka me ya hana kai dan uwana kafirin nan me ya hana da ka shiga gonarka kaga abubuwa na ban mamaki ka ji daɗi me ya hana ka ka ce masha Allahu la quwwata illa billah me ya hana ka faɗi wannan kalma ga Allah babu abin da yake faruwa sai abin da Allah ya so babu tsimi babu dabara ba ƙarfi sai ga Allah la quwwata illa billahi babu ƙarfi gare mu wannan gona ba ƙarfin mu bane kawai Allah ne ne ya hana ka faɗa haka dan ka samu wanzuwar ainihin ainihin ni'ima saboda ya inganta a hadisi annabi ya ce wannan Allah ya ba wani abu na ni'ima ko dukiya ko wata alfarma ko ƴaƴa ya gode wa Allah kuma ya ce masha Allahu la quwwata illa billah to ba zai ga abin ki ba a wannan ni'imar da Allah ya bashi sai dai ya ga alkhairi da abin da zai faranta masa ko kanti ne aka cika aka shiga a ce la masha Allahu la quwwata illa billah to abin ba zai lalace ba arzikin sai dai ya ta karuwa kuma kullum ko gida Allah ya baka aka zo ka shigo gidan ka ji daɗi ka ce masha Allahu la quwwata illa billah in amarya ka keto dan ƙarariya aka shigo kana shigowa ɗakin kamshi ya buɗe ka ce masha Allahu la quwwata illa billah yawwa dan kakkai wani dan kakkai wani dan kakkai wani wajen to duk sanna bawa ya samu alkhairi daga Allah annabi ya ce in da ya faɗa haka to ba zai ga wata musiba ba ba zai ga wani abin damuwa ba ka yi amarya baka ce masha Allah la quwwata ba sai dai ka dauko DJ ai ko za ka ga bacin rai da musiba ne ce ta kwana da wuka tana fakonka ta saboda haka Allah muna gode maka a bisa ni'imomi za ka ga mutum ko gida ya samu in ya samu gida ɗan rubabbe ɗan gyara nan ya gyara nan kai ta cewa dai masha Allahu la quwwata illa masha wata rana sai ka ga gidan ya zama sabo Allah ya buɗa ka ga to kullum Allah haka saboda haka mu muna kamun kafa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin duk wata ni'imar da Allah ya mana wacce muka sani da wacce ba mu sani ba yan uwa mu duka mu ce masha Allah la quwwata illa billah ya ce Allah sai Ubangiji sai zauna mana da komai kuma in ko kana gani na ni ne mafi karanci gare ka na dukiya da 'ya'ya shi sa kake taya mun haka to shi kenan fa'afa rabbi an yutiyani khairan min jannatika wa yursila alaiha husbana ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا yace in kana gani na dai ba ni da komai ko gona ni ba ni da gona mai kyau ban da komai ana ni aƙallu min kamalan mafi ƙarancin dukiya gare ka waladan da yayaye duk kafi ni ko to ka kwana da sani fa sa rabi an yi an yi ni khairan min jannatika ya kusanta Ubangiji Allah ya bani ya zo min da fiye da gonarka na alheri da arziki sannan wayar sulu alaiha usbanan ya aika kuma ga gonarka musiba da tsawa mina sama'i daga sama gonar da kake takama da ita Allah zai iya halakar da ita Allah ya turo musiba daga sama fatus a sa'idan zalafan ta waye gari ta zama bigire ne ƙasa ce wacce take kufai gogaggiya babu komai ko alama ƙafa babu أو يصبح ماؤها غورا فلن نستطيع له طلبا ko kuma wato a waye gari ruwan gonar da yake ta fitowa ake ta jin daɗi ake kwasa ake ayyukan gona da shi ya zamanto wato gauran ƙafaffe ya zama babu ruwan yawwa duk zai iya yin haka ka kwana da sani falam tastaɗi lahu ɗalaban babu kuma kana da wata dama ta kuma neman wani ruwan ka ce ya dawo alhamdulillah wannan kuma wannan kuma kar wani ya ji ya ce ko ɗan uwan mumini ne yake masa fata a'a shi mumini bai damu da waccan duniyar ba wa'azantar da shi yake yake ganar da shi ya gane Allah kar ka shagala ka damu da kana da dukiyar nan Allah zai iya yin haka ba wai fata yake Allah ya yi masa hakan ko tarbo wa'azi yake masa na'am alhamdulillah